بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin muqaddima ta malam mai risala muqaddima da malam ya keɓe ta domin ya bayani akan aqidan annabi da sahabbai da kuma magabatan su na gari da kuma wanda suka bi su da kyautatawa idan ba manta ba wancan sati mun tsaya ne a inda malam ke fara mana magana akan aljanna abinda Allah ta'ala ya tanzar ma mumunai da kuma abinda za su samu a cikin aljanna din ba mu shi karatu akwai dan uwa da yake daya daga cikin dan uwan mu mai masu kokari wadanda dalibin ilimi ne haka mai kwari yake faɗa mana cewa yau an musu wani gagarumin rasuwa yayin su ya rasu to muna roƙon Allah ta'ala Allah ta'ala ya ji kansa ya ji kansa da rahama Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya in ta mu ta zo ta zama mai kyau ce kuma mu cika kyau da imani malaka cewa wa anna Allah subhanahu qad khalaqa aljanna lalle daga cikin abinda muke imani da shi shine Allah ta'ala ya halicci aljanna fa addaha dara quludin sai ya sai ya tanadar da aljanna a matsayin gida na matabbaci li awliyaihi ga waliyansa wa akramahum fi hadhihi an-nazar ila wajhihi al-karim kuma Allah ta'ala sai ya karrama su ta yadda wato ya nuna musu kansa suka kan shi suka yi duba zuwa ga fuskar shi mai girma wa hiya allati ahbata minha adamu nabiyahu kuma ita wannan aljanna da za mu koma da mu'mini za su koma zuwa gare ta ita ce aljannan da annabi adam ya sako daga gare ta annabin sa wa khalifata kuma wato khalifarsa ila ardihi a bayan kasa bima sabaqa fi sabiq ilmihi saboda abinda wato ya rigaya na ilimin ubangiji na abin da ubangiji ya kaddara masa cewa zai ci wannan itaciya sannan sai ya fito wa khalaqa nara ubangiji ya halici wato ya halici wuta ba addaha dara quludin sai ta nazar da ita a matsayin gida ce a matabbaci ita ma liman kafara bihi ga wanda ya kafirce mu Allah ta'ala wa alhada fi ayati kuma ya fandara ko ya kangara game da ayoyin ubangiji ya dinga wato rikita ayoyin da ubangiji ya saukar a ban kasa wa kutubi kuma ya rinka rikita ko ya kafirce ma littattafan da ubangiji ya saukar wa rusulihi da kuma wato manzanninsa baki daya waja'alahum mahjubin an ru'yatihi Allah ta'ala sai sanya wato su kafirai mahjubin abin kangewa ne an ru'yatihi daga ganin ubangiji wato ba za su ga ubangiji ya hukau wannan wancan sati abinda muka tsaya wancan sati in an lura da mun mun tsaya mun ba da muhimmanci akan wato muka faɗi tsabarin abin da ke mana da fasara na ahalus suna jama'a game da waɗannan wato dan shaɗarwi da mala ya kawo mana yawan allah ta'ala ya yadda za mu za mu ƙara fasara waɗannan abubuwan da mala ya kawo sannan kuma za mu ishara zuwa ga wasu wanda suka saba suka ƙirƙiro wasu 'yan bidoyi a wannan babu kamar yadda muka sha faɗa shi malam mai risala kowace kalma da in ya kawo kowace magana idan ya kawo to a fakaice ko a karara akwai wadanda yake maradi akwai wasu da suka saba a wannan ba su bi hanya sunna ba suka saba a wannan hanya na farko Allah ta'ala mana yake cewa anna Allah qad khalaqa janna fa a'addaha daru khulud li awliya'i a mana ya isharan cewa ko magana cewa Allah ta'ala ya halta aljanna sai ya taradar da aljanna a matsayin gida ce matabbata ga waliyansa nan akwai radi da malaki ba mu'tazila da qadariyya mu'tazila da qadariya su suna cewa wato aljanna da wuta ba aljisu ba tukuna ba sai an je lahira za a halce su wata satin in ba a manta ba mun yi magana kan wannan muka ce wannan magana akida ce bataccen akida saboda abin da suka dogara da shi ba wai magana ce Allah da manzon shi ba wannan kuma magana ce ta gaibi wato magana ta gaibi ta yadda wato a hankalce bayan da za mu iya sanin aljanna da abin da ke cikinta ko wuta da abin da ke cikinta abu ne zai faru a dan tashin kiyama ba za mu iya sani ba saboda hankalinka ba zai iya suranta wannan abubuwan ba to dole ka jira abinda qur'ani ya faɗa da abinda sunna ta faɗa to amma su sai suka dogara da hankalinsu suka ce wai to idan mai ubangiji zai halicci aljanna da wuta kuma ya zama an bar su ba kowa a ciki kaga wannan wace ya zama kamar an yi asarar aiki kenan haka suke faɗa to wannan muka ce wannan aƙida ce ta ba ta ba mai kyau ba na farko dai ba bayi ba sa ce ma ubangiji yana yin abubuwa sai da hikima kai ba ka cewa ubangiji in yayi wani abu ka ce yaye kaza kaza kaman ba hikima a ko ka gane hikiman ko ba gane hikiman ba lalle dai ubangiji baya abun sa sai da hikima sadaka malamai suka dinga musu raddi a cikin manyan manyan littattafan su da kuma kanana kaga anan ma malam ya ya musu raddi in ka je ka duba wannan ba shine wajen idan malam ya musu raddi anan ba ya da wani tafi a suna wal adab shi ma a cikin littafin na ya musu raddi manyan malamai da suka wallafa littattafai a game da aqidan musulunci duk sun musu rabi hatta abul hasan al-ash'ari yana da risalatu al-taghari da al-ibana duk yayi musu rabi banda kuma manyan manyan malaman sunna irin su al-tahawi irin su al-ajurri irin su ibn battah irin su al-jari al-tabari ibn jari al-tabari a sarih sunna da sauransu da sauransu kusan malamai tun a baya can irin su imamu la'imma ibn khuzaima duk sun musu rabi akan wannan aqida suka ce wannan aqida ce mummuna aqida malamai hujjan da suke kafawa cewa lalle Allah ta'ala ya riga ya halci aljanna shi da farin Allah ta'ala wala qadara ahu nazlatan ukhra inda sidrat inda sidrat inda sidratil muntaha inda hajratul ma'wa Allah ta'ala yake cewa wato annabi ya sace ganin mala'ika jibrilu shine ana ra'ahu nazlatan ukhra nan ya ga mala'ika jibrilu ake magana a wajen manan maganin tikewa din inda sidratul muntaha inda hajratul ma'wa aka ce anan wajen maganin tikewa ne akwai aljanna aljanna wacce take ita ce take tattaro mumune duka ta hada su a waje daya to wannan kaga ayan qur'ani ce ta faɗa mana wato da bilisan arabi mubin da harshen larabci mai mabayyani cewa lallai ubangiji ya riga halitta aljanna ya riga ya halice ta manzo Allah kuma ya kara ba mu labari a hadisin Isra'i da Mi'raj yake cewa kamar yadda yazo a cikin as-sahihaini thumma talaqa bi jibril hatta ata sidratal muntaha فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك فذا لا يكتوى سيد جبريل يا يمن وتوركيا يا من جابورة har sai da muka je wajen siratul muntaha wannan magana tikewa din sai yake cewa sai kuma aka shiga da ni aljanna sai ga shi a cikin aljannan akwai wasu wasu wato rumfa ko wasu aljanabi da jami'i na jumbuza shine kamar alqibab jami'i na alqubba wani abu da za a yi kamar rumfa haka wato aljanna tana da rumfa aljanna tana da rumfa da aka yi mata rumfa na alfarma banda haka akwai abin da zo a cikin asahihaini mun kawo hadisin wancan sati shi ma manzo Allah an ga yana yin sallah kawai sai aka ga kamar ya rike wani abu sai kuma aka ga daga baya kara dawo da baya suka ce me ka rike yake cewa ai ya ga turin inabi ne ya rike a ya yi kokarin ya rike saboda ya ba wato sahabbansa su ci har yake cewa walau asabtum la akaltum minhu ma baqiyatid dunya inda kun samu kun ci to da kun ta cin wannan abun za ku ƙara jin yunwa ba kuma ba zai ƙare ba saboda arzikin aljanna baya ƙarewa haka kuma da ya ga wuta sai ya da baya shine sai sai yake cewa bai taba ganin a wani abu da yake akwai razani a cikin shi irin wannan wuta da ya gani ba to kaga wannan mazala an nuna mushi na kurata ya ganta sau da aka wani ya zo ce wannan babu shi baki daya kaga ba yanzu kamar yana faɗa ne da abinda ƙur'ani ya faɗa da kuma abinda sunna ya faɗa banda wannan kuma akwai hadisi da ya zo a cikin wato muwatta na imam malik imam malik ya rawaito wannan hadisi ashabu sunan suna rawaitowa ta hanyar malik din suna rawaitowa kuma ta hanyar ma'mar ibn rashid al-yamani da yunus al-ayl da shu'aib da al-auza'i dukkan su daga imam zuhri daga muhammad ibn shihab az-zuhri yake cewa haddathani abdurrahman ibn ka'ab abdurrahman ibn ka'ab ya bani hadisi an abihi daga babansa ka'ab ibn malik qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake bada yake cewa gami da wato rayukan mu'mini in sun mu'mini ya rasu yake cewa inna ma nasmatul mu'min ta'irun ya'luqu fi fi shajaril janna wato ran mu'mini za ta zama wato ta'ir wani tsuntsu za ta dinga kiwo a wato za ta dinga kiwo a cikin bishiya na aljanna bishiyoyi na aljanna wannan ran mu'minin za ta dinga shiga kaga shi a cikin kabarinsa amma wannan ran nasa ubangiji zai zai mai da shi zama wani tsuntsu da zai dinga shawaki yana kiwon sa a cikin wato cikin wato bishiyoyi na aljanna hatta yurja ila jasadihi yawma yab'athuhu har haka zai dinga zai dawama a haka har sai lokacin da ubangiji ya dawo mashi da ransa da kuma jikinsa da ransa a tare lokacin da ya tada shi dan lokacin za a tashin kiyama to kaga wannan yana nuna maka cewa aljanna akwai ta in ba haka ba to maza me yayi amfanin a ce bayan kuma mu'minai sun mutu abinda su rayuka za su je har cikin aljanna kuma su fito kaga babu wani amfani a faɗa maka wannan in dai ba ana son kuma a ce wannan sun zama kamar wani abu ne wanda bai da hakikani ba saboda haka abin da ya tabbata shine Allah ta'ala ya riga ya halice wato wuta ya riga ya halice aljanna suna nan a yanzu haka akwai hadisi ya tabbata a cikin as-sahihaini hadisin Umar ibn Umar Abdullah ibn Umar manzo Allah yake cewa ishtakatin naru ila rabbiha ishtakatin naru ila rabbiha fa qalat ay rabb akala ba'dhi ba'dhan wuta ta kai ƙara wajen ubangijinta wuta ta kai ƙara wajen ubangiji take cewa ya ubangiji akala ba'dhi ba'dhan sashi yana cin sashi na wato kaga ita kanta tana kona kanta kenan fa to ina ga wannan asa wani wanda ba ita ba ita kanta tana cutar da kanta sai Allah ta'ala ke cewa fa azina laha bi nafasaini sai ubangiji ya bata umarni yace ta rika yin numfashi so biyu a shekara kenan nafasin fi shita'i wa nafasin fi sayf wato numfashi a lokacin sanyi da numfashi a lokacin lokacin zafi in zafi yayi zafi to a lokacin lokacin ne ta ta yi sabon numfashin kenan kuma sanyi zafi sanyi sanyi lokacin ne kuma ta yi sabon numfashin a wannan lokaci kaga wannan yana nuna maka cewa ai akwai ta gashi har ma muna ganin tasirin ta wannan wani abu ne na gaibi dole ne mu imani a haka ba wani abu ne da zaka zo ka ce bari in je in gwada ta ilimin kimiyya in gano ba dan yanzu wani wanda ke shi ilimin kimiyya ya sani zai ce to ai mun je mun gani rana da waye ya hada rana kuma da wuta ko wani abu irin wannan wani haka ubangiji ya gaya maka ya gaya maka ubangijin ranar ubangijin wutan shi ya gaya maka cewa haka yake faruwa kamar yadda ya ba mu labarin cewa biya da rana ta faɗi to tana zuwa wajen ubangijin sujada wannan ubangiji rana ne ya bamu labari kai yanzu ka ce ai dana bata wani hutawa ita juyawa ko take in ta je in ta bar ran a dare yayi ta za ta haska ma wasu wannan wani abu ne na gaibi dole ka imani a haka in dai ka imani da manzo Allah to kuma ka imani shi ma a haka karka wato waɗannan ayoyi da da kangara saboda haka waɗannan waɗannan wato hadisai da da kuma ayoyi da makaranta haka yana nuna ce maka cewa aljanna akwai shi aljanna akwai ta kuma wuta ita ma akwai ta duk wanda yake cewa babu su to ba ba yi da wani magabata face yan bid'a al-mu'tazila da kuma waɗanda suke fadara a cikin addini sune suka suke cewa babu aljanna malam yake cewa fa adda hadara khuludin li awliyaihi Allah ta'ala ya tanaji aljanna a matsayin gida ce da in aka shiga za a tabbata a ciki ga waliyansa muka ce waliya ana ana magana mu'minai masu takawa mu'mini shine wanda yake a cikin yana tsantsanta ma Allah addini sannan kuma baya yin baya zakke ma da gangan ya zakke ma abinda zai zo ya sa ya fusata ubangijinsa wannan shine wato al-iman da taqwa al-iman shine ka a cikin zuciyarka ya zama ka cika shi falla ya da ubangiji da gazgata shi tsantsanta mushi addini da jin cewa kana son shi fiye da yadda kake son komai da kowa a taqwa kuma shine zama da ka sanya wani shamaki tsakaninka da fushin ubangiji da abin da ubangiji yace yake ce maka karka yi to ba za ka yi shi ba to idan ka da wannan abubuwa guda biyu to yanzu ka zama cikin waliyin ubangiji waliyan ubangiji Allah ta'ala yana saka kuma kai ma kana san shi to anan sai yake cewa Allah ta'ala ya sanya aljanna wato gida ne da aka shiga ba a fita gida ce gida ne da ake tabbata wani abu da malam ya faɗa shi ma ijma'i ne na ahlus sunna wal jama'a cewa ni'iman da ke cikin aljanna kuma in wanda ya shiga cikin aljanna da inda ya shiga to ba zai fita ba kuma ni'imar da ke cikin ta ni'ima ce na dindindin ni'imar baya yankewa kuma ita aljanna ita kanta ba ta kare ba wannan haka wato mu'taqad na ahlus sunna jama'a yake gami da aljanna aljanna na farko dai akwai ta na biyu kuma idan aka shiga ba a fita idan mumune suka shiga ba za su fita ba na uku kuma idan ni'imar da yake cikin aljanna sun fara samun ta to ba zai yake ba sai dai wani ni'imar idan ya zo ya gama kuma wata ni'imar ta kara zuwa wata ni'imar ta kara zuwa har zuwa babu iyaka wani haka ubangiji ya yi ma mutanen aljanna wannan gara to shi ma wannan akwai akwai wanda suka suka fantare a wannan babu akwai wanda suka fantare a wannan babu suke cewa aljanna wajen watan wata rana za ta kare aljanna za ta kare ko wuta za ta kare kuma suke cewa su ba zai yi a ce ma wai ni ma aljanna wani shi ma na dindindin ne bai da iyaka ba wannan haka ake riwaya haka ake fada ake yi kaitowa daga al-jahmi ibn safwan da yan jahmiya duka yan jahmiya da kuma yan mu'tazila duka dukansu suna kan cewa aljanna ni'ima aljanna zai yanki sannan kuma aljanna wata wata za ta iya karewa kaga wannan shi kan shi in aka ce aljanna za ta kare ai abin ya zama ya wani iri kina a hankalci tunda ubangiji ya riga shi da ya riga gaya mana cewa aljanna ba ta kare ba wannan ga arzikin mu kenan bai da kare ba ba zai kare ba kuma yanzu kuma ku ku zo ku ce zai kare saboda su a wajen su su suna ganin ba zai a cewa za a samu wani abin da ba shi da karshe ba su haka suke cewa alhali sun manta cewa ubangiji yayin da ya halarci aljanna yake cewa wannan ni'imar ba za ta kare ba ita ba ita ce ba ta kare ba saboda ita mai cikakkiyar iko ne a radin kanta a ubangijinta ne yake cewa ba ta kare ba kamar yadda yayin da ya tayar da halittu daga baya bayan dan aljanna ya shiga aljanna dan wuta ya shiga wuta shi ma kuma zai fito ya shaida ta musu cewa kuma dawwama ne babu mutuwa kaga ai ba mu ne muka dawo mu da kanmu a wannan lokaci ba shi ubangiji shi dawo mu da mu zaka ita ma aljanna in aka ce wai wani imanta ba zai kare ba ana magana cewa wai kamar ta za ta yi wani wato tare yayi da ubangiji a dawwamansa ba a a an abin da ake magana shine dawwamanta yana karkashin dawwaman ubangiji ne ubangiji shine yake dawwamar da ita in ya dawwamar da ita kuma shikenan ita din ba za ta ba za ta kare ba haka kuma ubangiji ya riga ya tsara wannan banda kamar da muka faɗa wannan shine aqida ta Jahm bin Safwan cewa aljanna za ta kare haka kuma aqida ce ta Al-Hudayl Abu Al-Hudayl Al-Allaf babban malami na Mu'tazila suke ce suka ce wata wata za a sama wato aljanna za ta kare da ita da wuta sai kawai zama sun yi dip sun zama babu wani abu a cikin wannan wutan babu babu kowa a cikin wuta babu kowa kuma a cikin aljanna wuta wutan za ta tsaya cak su wanda suke cikin wannan wannan wutan ko aljanna za ta tsaya cak ba sa motsi daga nan kuma kaga shikenan kaga ne sun mutu kenan to wannan sune shine abin da suke cewa to wannan kamar yadda muka faɗa wannan ba aqida shi da ahlus sunna ba wannan duk wani wanda yake cewa ni'ima aljanna za ta kare ni'ima aljanna kaji na nuna ta ce ni'ima aljanna za ta kare ko yake cewa wato aljanna ba za ta dawo ba ita kanta za ta shure to wannan malamai suna cewa in dai da gangan ya rike wannan aqida ta musulunci saboda ayoyin qur'ani da hadisi da suke tabbatar da cewa ba za su ba za su kare ba kamar yana kare ta Allah ta'ala da manzon shi daga cikin ayan Allah ta'ala na cewa wa amma alladhina su'idu fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka aba'an ghayra majnun Allah ta'ala yake cewa wa amma alladhina su'idu fil janna fa fil janna wa amma alladhina su'idu amma duk wanda aka suka rabauta aka hada su da aljanna suka samu farin ciki na aljanna fa fil janna to za su dawo a cikin aljanna haka ce fil janna haka ce fi kamar zaka dawo a cikin kenan ba zaka fita ba khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka a nan za su dawo a cikin aljannan a wato har sai illa masha Allah aba'an ghayra majbur wato baiwa ce daga ubangiji wanda ba zai yanke ba kyauta ne da ubangiji ya musu wanda ba wannan kyautan ba za ta yanke ba to kaga nan ubangiji ya riga ya faɗa cewa ba za ta yanke ba to yanzu kai ka ce aljanna za ta kare ko wannan ni'ima za ta yanke ka kamar kana karanta Allah ta'ala ne da manzon shi to kaga wannan kuma fita ne daga musulunci saboda karanta Allah da manzon shi wannan kishin imani shi yasa ake ruwaitowa daga akwai abin da ake ruwaitowa daga kharija ibn mus'ab kharija ibn mus'ab ɗaya daga cikin manyan magabata imamu abdullahi ibn ahmad ibn hanbal ya fitar da wannan akari a cikin kitabu sunna al-akram ya fitar da shi shi ma a cikin as-sunna imamu bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun sa khalqa fa'al ibad duka suna fitar da shi daga kharija ibn mus'ab yace kafaratul jahmiya bi ayatin min kitabillahi fi ghairi mawadi' mawdi' wato jahmiya masu inkarin cewa aljanna ba za ta dawo ba sun kafurta a cikin ayoyin da ubangiji ya saukar bi arba'i ayatin min kitabillah daga ci akwai ayoyi guda hudu da suka karaita kuma Allah ta'ala ya tabbatar dan kaza sun kafirta ya qul ta'ala Allah ta'ala na cewa ukulu hada'ik abincin aljanna na jinni jinni ba zai kare ba to kaga su ko suka ce za ta kare wa ya qul la yadu musala cewa abincin aljanna zai kare ni ban da ake ci aljanna zai kare to kaga wannan sun kafirta sai yake cewa wa bi qawlihi inna hadha la rizquna ma lahu min nafat wannan shine arzikin mu yake ga bayan aljanna wannan shine arzikin mu da za mu azurta ku da shi ba zai kare ba wahum ya kulla yanfadu su suna cewa zai kare kaga wannan shi ma ta yi daga cikin musulunci wa bi qawli da kuma fadan Allah ta'ala la maqtu'atin wa la mamnu'a cewa aljanna babu wato yankewa tare da ita kuma ba za a hana kanke ya mutanen aljanna daga ni'ima aljanna ba faman qala innaha tanqadi faqad kafara duk wanda yake cewa ni'ima aljanna za ta yanke to ya fuka musulunci wa bi qawli da kuma fadan Allah ta'ala ata'an ghayr majdud wato baiwa ce da ubangiji zai yi ba tare da yankewa ba ya baiwan da ubangiji zai ma yan aljanna babu yankewa tare da wannan baiwar faman qala innahu yanqadi faqad kafa duk wanda yake cewa wannan abun zai yanke to ya fita musulunci saboda haka aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine ni ma aljanna ba zai yanke ba ba ta yanke ba ita kuma aljanna ba za ta kare ba wannan kuma shine abin da ya tabbata har wala yau a cikin hadisin sahihaini hadisin nafi daga ibnu umar maza Allah yake cewa yudkhilullahu ahlal janna aljanna Allah ta'ala zai shigar da yan aljanna su shiga aljanna wa ahlan narin nara kuma zai shigar da mutanen wuta su shiga wuta thumma yaqum thumma yaqum mu'adhdhin bainakum sannan sai a samu wani mai shela tsakanin su sai ya shela fa yaqulu sai ya ce ya ahlal janna ya ku mutanen aljanna la maut babu mutuwa wa ya ahlan nari ya ku mutanen wuta la maut babu mutuwa kullun khalidun fi ma huwa fihi kowa zai dawoma cikin abin da ya samu kansa a ciki kaga wannan shi ma yana ƙara tabbatar mana cewa wato ni'imar aljanna ba za ta kare ba kuma azaban wuta ita ma ba ta kare ba kowa zai dawama ne a ciki kowa duk wanda ya shiga cikin aljanna to kaga yana cikin ni'ima da ubangiji ya masa duk wanda kuma ya samu kansa a cikin wato hawu ya samu kansa cikin wutan jahannama to kare zargi kowa sai kansa shi ma kuma zai dawama a cikin wannan wutan ba zai fita ba to kaga wannan duka yana ƙara tabbatar maka cewa ubangiji yayin da nan abin da malik cewa ba adda hadara khuludin gida ne na dawama wato gida ne da babu fita sannan kuma babu karau ba gida ne na karau ba in aka shiga to ba za ta kare ba wannan gidan sannan kuma ni'imar da ke cikin da shi ma ita ma ni'ima ce wacce take ba ta karewa haka Allah ta'ala ya hukunta ga yan aljanna sai ma ya kara ce mana wa akramuhum fiha bin nabari ila wajhil karim yake cewa sai ya girma yan aljanna ya karrama su fiha a cikin aljanna bin nabari ila wajhil karim zuwa ta yanda suka yi duba zuwa ga fuskan ubangiji mai girma a nan kaga ma da yake cewa fiha da yace fiha yana maka wata ishara ce saboda akwai wani sabani da ake da shi wajen yan baya akan cewa shin mumune ne kada za su ga ubangiji ko ko a'a hadda kafirai da sauran mutane za su ga ubangiji ko ko a'a duka an yi ittifaki cewa mumune da su shiga aljanna to ubangiji zai je da su dadi dadin da bu saba jin irin sa ba a cikin aljanna ma shine su ga ubangiji kamar da muka kawo hadisi wancan satin to amma akwai maganar da suke yi cewa shin ubangiji zai bari sauran mutane bayan su masu gansa gani na wato kunyatarwa gani kuma da in suka gani kuma daga lokacin ba su kara ganin shi ba ta yadda kuma yayin da za su gan shi kuma zai cire musu jin daɗi da kuma sukuni natsuwa za su ji daɗi da wannan ganin nasa wato za su gan shi a cikin wato fili na na hisabi ko ba za su gan shi ba wannan malamai suna da sabani amma jumhurin malamai na ahlus sunna suna cewa fafau munafikai da kuma kafirai ba za su gan shi ba shi za a ran malaka ya ce maka fiha wa akramahum fiha ay fil janna a cikin aljanna ne ya karrama su ta yanda wato za su ga za su ga fuskan ubangiji mai girma nan a kafin mu zo mu magana akan wasu da cikin malamai na ahlus sunna suka sabani a wannan babin cewa shin mummune ne kada za su ga Allah ko kowa akwai wanda ma su ba su ga Allah din akwai masu cewa ba kuma za a ga Allah ba kamar wato mu'tazila da jahmiya har wala yau kaga nan dai malai ya ta musu raki ne a wurin nan saboda su su kawo tallaki a wannan babu suke cewa kusa ta su ba zai yi ma ga Allah ta'ala ba to ka ce ba zai yi ga Allah ta'ala ba wannan fita daga musulunci shi ba in kuma kai tawili ita ma wannan tawilin da kai to wannan bid'a ce da za ta iya fitar da mutum daga musulunci kai tawili ka ce kai ba zai yi ga Allah ba amma ba kai inkari bane ka ce ru'ya abin da ake magana ru'ya shine kai ga mu ko wani abu irin wannan amma dai ba za a ga Allah ba to shi ba wannan wato bid'a ce na bata amma dai kai tsaye ba za ka ce mutum ya fita musulunci ba har sai an masa bayani mun kawo aya waccan sati muka ce wajuhun yamma idan nazira ila rabbiha nazira ubangiji yake cewa ila rabbiha nazira za su yi duba zuwa ga ubangijin su lafazin annazar duba abci annazar in yi ta'adi da ila in ka ce nazartu ila fulan na yi duba zuwa ga wani aka kawo ila a gabansa to wannan nazara ce basariya ainiya gani ne na ido ba gani ne na zuciya ko gani na wani abu ba lafazin nazara kenan shi yasa abul hasan ashari yake cewa wan nazaru idza bukira ma'ahu alwajh kuma kaga anan sai aka ambaci na farko ga ila yazo sannan kuma aka ambaci kuma fuska a wajen ila rabbiha nazira aka ambaci cewa la asir kallo zuwa ga fuskan ubangiji kuma hadisi yazo tabbatar cewa lalle fuskan ubangiji za su kalla to shi ne yake cewa wan nazaru idza bukira ma'ahu alwajh fa ma'nahu nazaru al'ainain allati fil wajh idan aka ce gani zuwa ga fuska to wannan ba zai kace wai gani ne mai tawili ba dole gani ne kawai na ido haka zalika kuma idan lafazin annazar a larabci ya zo da ya ta'ani da ila ba kamar za ka yi cewa nazartu fi kaza kace nazartu fi kaza ma'ana kayi bincike kenan a cikin kamar kace nazartu fi kitabi na yi duba zuwa ga littafin sa cikin littafin sa wato nan annazara yana magana albahth ne ai bahatta fi kitabi in kace nazartu fi kitabihi ma'anahu bahattu fi kitabihi in kace nazartuhu kawai kai ya ta'adi da kansa kana magana kana jira sa kenan ai antabiru in ka ce nazartu ilayhi kana magana kuma ina duba zuwa gare shi kenan kana kallon sa saboda haka anan kaga ubangiji cewa ila rabbiha nazira zuwa ga ubangiji za su yi duba zuwa ga ubangiji saboda ka wannan wata nazara ce ainiya basariya gani ne na ido ba wai gani ne na na na na wanda za a matawili ba har wala yau abul hasan ashari da ya fara a cikin risala na ahlul kabir kun ga a wancan kashi da muka a baya mun kawo wasu aqidu na shi wannan malam abul hasan ashari da yasa ba ahlus sunna muka muka yi mata raddi ana kuma da ya dace kun kakkau sai mu kawo maganar sa to wannan haka haka wato manhaji na ahlus sunna yake idan ka dace a wani babi sai su dauko wannan maganar da ka dace su yi hujja da ita idan kuma ka saba kuma sai su dauko wannan maganar in sun san dama cewa kai mai ikhlasi ne sai su maka addu'a amma kuma su maka raddi a wannan maganar da kai na kuskure mala yake cewa wa ajma'u ala anna almu'mina yarawna yarawna yarawna Allah azza wa jalla yawm alqiyamah ahlus sunna sun yi ijma'i cewa mu'mini za su ga ubangiji su ran tashin kiyama bi ayuni wujuhihim da idan fuskan su idan dake fuskan su da shi za su ga ubangiji su alama akhbara bihi ta'ala kamar da ubangiji ya bada labari wannan marga mun karanta hadisi na Suhaib ibn Sinan wata sati cewa Allah ta'ala na cewa manzala na cewa idan dakhala ahlul jannati aljanna nada munadin fa yaqulu ya ahlul janna inna lakum 'inda Allahi maw'idan yuridu an yunjizakum Allah ta'ala zai shela cewa yana da wani alƙawari da ya cika muku daga baya Allah ta'ala sai ya yaye ma yaye wannan hijabi da ke tsakanin shi da bayinsa sai su ganshi suka ganshi kuma kama aqahu shay'an habba ilayhi min an-nazar ilayhi wadhalika huwa ziyada jima za Allah a cikin abin da ya ba su na wato gara na aljanna bai ba su wani abu mai ni'ima irin wannan ba mun riga mun kanta wannan hadisi a wancan sati sannan akwai hadisi da tabbata a cikin sahihaini a wannan babun ma hadisi Abu Hurairah da Abu Sa'id Al-Khudri daga manzo Allah sahabbai suke cewa manzo Allah shin zamu ga ubangijin mu sai yake cewa hal tudaruna fi ru'yatil qamar laylatil badr kuna turmutsin tsayiniya ne wajen ganin wata daren layatul badal daren wato goma sha hudu kaga da lokacin da wata ya fito ya haske daren goma sha hudu za a gan shi kowa da kowa na ganinsa shi ne matsala yake cewa kuna yin wato turmutsin tsaniya ne a wannan lokaci suka ce ba ma yi sai yake cewa halittu da rura fili ita shamsi laisa duna hasa hab shin kuna wato turmutsin tsaniya ne wajen ku ga haske kwallon rana hasken wannan ranar a lokacin da babu wani girgije da ya sha makance tsakaninku da hasken sai suka ce a sai ki cewa fa inda kun tarawna kuka zalika to za ku ga ubangijinku kamar yadda za ku ga kuke ganin wata kuke ganin rana tan tagaryan wato ranan babu wani abu da zai kare muku shi a nan kaga nan ba mazala bayan sai ce maka wala ka ga ubangiji ne kamar kamar rana ba a'a shi abin da kike ya gaya maka ya yi tashbihin abin ganin ne da abin ganin ba tashbihin shi abuwan ya yi tashbihin gani da gani ne ba ya tashbihin abin gani da abin ganin ba kaga ubangiji ai bai kama da wata ba bai kama da rana ba amma yana son ya ce maka ne ganin irin wannan ganin ne tashbihi na tashbihi na ru'ya bi ru'ya tashbihu ru'ya bi ru'ya ba tashbihi na abin ganin da abin ganin ba shi kaga abin ganin ai halitta ne shi kuma ubangiji da za a gani kaga shi ne al-khaliq saboda ba zai yi ka hada ubangiji da kuma mahalittarsa ba kamar yadda kuka sani laisa kamithlihi shay to wannan shi da aqida ta ahlus sunna wal jamaa sabanin mu'tazila muka ce akwai wanda suka saba a wannan babi a daga cikin ahlus sunna wal jamaa zan kawo wannan magana saboda kasancewa a babin aqidan wasu suna cewa babin aqida wai ba a yin saba a iya samun sabani a ana iya samun da mutazilawa su ne yan masu gabatar da hankali akan nasi sai kuma yan wasu jami'a jihar ibn safwan jihar ibn safwan eh su da abin da ubangiji ya kawo nasibofin sa kawai sai fusaje da shi ba eh a to yanzu mu kawo magana da wasu daga cikin malaman yan baya da su ma akan wannan babi suka yi wani sabani mai dan sauki zan kawo wannan magana saboda ka fahimci cewa sha'anin ilimi wani lokaci tana iya ma wani malami wuya a wani waje kaga sai sai zamewa ba mai ba zai jawo shi matsala ba a aqidansa illa iyaka ne zaka iya kawo wannan magana ka ce wannan magana ce ta kuskure ka roƙa masa Allah ka sabar wasu suke cewa kwata kwata ba za a samu wata sabani a babin tauhidi ba na'am galibin babin tauhidi shi tunda babi ne na bada labari babi ne na ubangiji ya saukar da labari na gaibi ba a samu sabani galibi sabani babi na hukunce hukunce amma akwai wasu tafasir wasu abubuwa da ana iya samun sabani a wannan babu idan an samu baka cewa wanda ya zo da wannan sabani shi madan bid'a ne saboda galibi ana samu wani kaje wani wani abin da yake bai kai ya kawo ba ba shi da asalin abin da ake sabani akan sa ba sai zama wani malami ya dan saba sai kawo wani sai ce ai wannan malami zama dan bid'a a wannan ba haka malamai ke ke bibiyan irin irin waɗannan abubuwan ba don haka almasail ilmiya da al'amaliya kowanne ana iya samun malamai wasu malamai malamai lan saba abu da sallah ashari aka ga ya dan saba a wasu bangarori su imamu al-ghazali sun saba a wasu matsaloli amma duk da aka ba ma cewa a jalin littafan su ko a daina kan littafan su ba ma cewa a saki baki a ce musu yan bid'a ne baki daya sai dai abin da suka saba kuma muna jawo abin da suka saba musu raddi saboda haka a wannan babin cewa sabani da malamai suka yi asali ba a sabani ba har wajen shiga ɗari uku bayan hijira karni na wurin karni uku na uku da ya zo bayan koma mazala ga Allah daga lokacin hawan nan shiga yawon ɗari uku ba samu wannan sabanin ba daga baya ne wata matsalar ta taso tun da an karanta wasu nasoshi an ga cewa ana cewa ubangiji zai zo ran tashin kiyama ya hisabi idan kuma ya zo zai kaza zai kaza zai kaza zai kaza zai ma kowa hisabi zai kaza zai kaza zai kaza kuma akwai wasu nasoshi da suke nuna cewa a wato kowane bawa zai gamu da ubangijinsa idan ka kare mai ila rabbika kad hanfa mulaqi sai ce kowa da bawa zai haɗu da ubangijinsa to wannan haɗuwa sai suka fassara shi da matsayin ru'ya cewa za su za su ga ubangiji ne a wannan lokaci su ba kaga in haka ne sai zama ba ba a keɓance kawai mumune ne kadai za su ga ubangiji ba kar ku banta na ce wannan ra'ayin ba shi ra'ayi na mai kyau mai kyau din sosai ba amma dai wasu daga cikin malamai sun tafi a wannan aqida magana guda uku ake da shi a wannan babin akwai wanda suke cewa kwata kwata ba za ga wato mummune kai kai za su ga Allah amma kafirai da munafikai za su ga ubangiji ba fafau wannan shine galibin maganar malamai da malamai suka fi kaga adam ma malam wannan magana yana ba yake cewa akramahum fiha kaga ce fiha aifin janna wannan ita ce zaɓin da malam yayi yake cewa sai dai a ce aljanna ne wata mummune za su ga ubangijin su ba za su ga ubangiji ba kafin su shiga aljanna sai su shiga aljanna saboda mummunai ba za su ga ubangijin su ba gaskiya ne haka gaskiya ne gaskiya ne wannan shi ne abinda dama malamai ke faɗa kuma abinda ka faɗa kusan shi ne ma za mu maimaita yanzu anan saboda haka mummunai ne ake cewa wasu rikicin malamai kuma sun fi yawa suke cewa galibin jamhurin malamai suna cewa mummune kadai za su ga ubangiji za su ganshi a cikin wato arasatul qiyama wato filin tashin alkiyama sannan kuma za su kara ganin shi a kuma cikin aljanna amma kan kuma ta ganin da za su mishi a cikin aljanna ya fi girma ya fi daɗi akan kuma ganin da za su yi mishi a wajen aljanna to sai wannan shine magana da nake malam galibin malamai sun fi sun fi karkata zuwa gare ta kuma wannan shine kusan galibin maganan magabata na gari magabata na gari kusan kamar da ibn taymiya ke cewa wa yadullu wa alayhi yadullu umumu kalamil mutaqaddimina galibin maganan magabata akan wannan magana take nuni zuwa gare shi sai magana na biyu shine magana da mana ya kawo yanzu yake cewa ko magana na na tsakiya masu cewa a'a mumune za su ganshi sai kuma munafukai a wannan al'ummar za su gan shi gani na kunyatarwa gani da ubangiji zai kunyata su yadda suke mummunai wato ha'inci yi khadi'un Allah huwa khadi'un su ma za a nuna ubangiji zai nuna musu kansa amma kuma gani ba irin gani na ni'ima da zai nuna ma wato mummunai a cikin aljanna ba gani ne na kunyatawa na azabtarwa da in daga wani lokaci ko daga nan shi kenan ba za su gan shi ba da kuma wato wannan wasu daga cikin malamai imamu la'imma ibn khuzaima abubakar ibn khuzaima wannan shine zabin sa kaga babban malamin sunna ne wannan ya da kitabut tauhid abin da ake cewa imamu la'imma saboda ya zare kan saka lissa wajen yaki da yan bid'a to amma kaga a wannan babu ya sami saboda haka sha'anin ilimi haka take ko ya kowane malami akwai ya zalla da wani lokaci zaka gani ya dan shi ma imamu la'imma ibn khuzaima wannan shine aqidarsa yana cewa wato munafikai za su ga ubangiji su ma sai dai suka ga ubangiji kuma shikenan daga wani lokaci za a sa wato layi za su kara ganin shi ba su ma ba sun faɗa ba wannan kuma shine wato kusan abinda alqadi abu ya'la daga cikin almajirin imamu ahmad daga cikin masu mazhabin imamu ahmad su ma shi ma ya karkata zuwa gare shi abin da suka faɗa haka su ma ba wai ba wai ba su da nasi bane akwai aya da Allah ta'ala yake cewa yawma yakshifu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una akwai lokacin da ubangiji zai yayi wato majajjamansa wannan haka ubangiji ya faɗa a cikin Qur'ani yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una mazala da sai ya fassara yake cewa ai lokaci da ubangiji zai yaye majajjamansa kaurinsa ubangiji kaga yana da kauri kina irin nawa irin naka irin na giwa irin na kiyashi ba irin nashi ba nasu ba amma dai ubangiji na da shi laisa ka mithli shay mu tabbatar ma ubangiji cewa yana da kafa yana da hannu yana da yana da ido kamar tabbatar mishi da zati ne in ka ce ubangiji na da zati ai mu ma da zati amma zatin mu irin zatin sa ne ba irin bane ba irin nasu bane idan ka tabbatar ma ubangiji cewa yana da kafa kamar ka tabbatar masa da cewa yana da ilimi ne dan adam ma yana da ilimi amma ilimin ubangiji irin ilimin Allah ta'ala ne ba irin ilimin Allah ta'ala ne ba ilimin ubangiji ilimi ne na bai daya shi kuma abu da ke boye masa ubangiji na gani dan adam na gani amma ganin mu yanzu kaga daga nan zuwa tsallake ba za mu ga komai ba bal rubutun da aka yi da za a dai nasa da shi ba zan iya ganin komai ba kaga gani na gani na mai iyaka ne saboda haka wannan ya daga cikin ayoyi na siffofi ai imani da shi a huta yawma yukshafu an saqin ubangiji a lokacin zai yaye mumunai wato kafarsa ba yan kyamansa kaurinsa su gani wai da auna ina su sai su ce kowa ya zo ya sujada ba abun bautansa to a lokacin mumunai za su iya yin sujada munafiki ba zai iya sujada ba a lokacin kaga an rarrabe kenan suna maka bare da matin daga wani lokaci an ce kowa je ka je wa kake bauta ma rana yake bauta ma to ka je wurin rana ka gani zai biya zai biya maka bukatar ka ba kake bauta ba wata to ka je wurin wata ba kake bauta ba wane wane to ka je wajen sa wa kake bauta ba iblis to ka je wajen sa wannan da maka ga haka kafirai an riga an gaba da su su kuma munafikai yanda suke riya cewa suna bautan Allah su ba to anan da ƙara rabewa tsakanin mummune da su to sai shi abu abubakar ibn khuzaima imamu la'ima yake cewa to kaga anan wato za su ma su ga ubangiji kenan sai dai gani ne na kunyatarwa an fahimci inda shi ya dan dogara da shi kaga wannan ba hujja ne karna ba aka a ce ba cewa aka za su ga ubangiji ba cewa yawa yake ko an saƙi to dan ubangiji ya ce ya ce wato zai yaye wani bangare na zatinsa ba yana nuna cewa za su ga komi a zatinsa ba dama kuma dama kar kuma ta la tudriku al-absar hatta mu ne ba ba za su ga komai ne ba za su ganshi ba wai gani ne na gewayewa ba gani ne na jin dadi la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar amma za su ganshi wannan shine abinda malamai ke faɗa sai magana na uku shine abinda malamai ya faɗa shine wato kafirai su ma za su ganshi har kafiran amma wato gani ne na azabtarwa da gani ne kuma na kunyatarwa kamar yanda mai laifi zai iya ganin alƙali ko kuma ya ga shugabansa amma ka gani ne kawai na na ket kawai aka ka gan shi gani na kunya na kunyata mai laifin daga wani lokaci kuma shikenan wato ba zai ƙara ganin sa ba wannan suna kafa hujja daga fadin Allah ta'ala innaka kadibun ila rabbika kathan famulaqi suka ce anan ubangiji ya ce akwai gamuwa to gamuwa shine to ku yi wato wato fuska da fuska misali a kamar da muke faɗa a Hausa ga zama ka gani na ganka sai suka fassara al-liqa gamuwa da ubangiji shin da ar-ru'ya Allah ta'ala na cewa man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at saboda haka ana suka fassara wannan gari da da gani wato wannan haduwa da wannan da gani wannan shine abinda wato fulasan abinda wasu daga cikin malamai da ahlus sunna suka tafi zuwa gare shi amma dai wannan ba shine wato zahirin magana ba magana da yafi daidai shi kamar yadda shine abinda imamu imamu shafi'i da imamu wato manyan malamai abu abdullahi al-majishun ƙarin imam malik ɗin nan da sauran manya-manyan malamai suka tafi zuwa gare shi shine fafau wato mummunai da kada su ga ubangiji yayin da ubangiji ya zo wato a filin tashin kiyama ai karku manta a cikin aya da Allah ta'ala fara a cikin zuma cewa yi wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha to yayin da ubangiji ya zo kawai za a ga haske ne ya haska ko ina kaga wannan hijabin yana nan kenan hijabin nan da ke tsakaninsa da bayi yana nan cewa kuma ubangiji za mu wato kowa da kowa zai gamu da shi kuma za a yi hisabi kowa ya ci maganarsa ya ce bawa na kayi kaza kayi kaza ka je wuta ba na wani kayi kaza kayi kaza ka je aljanna ba ya lazumta cewa dole sai an gan shi bai lazumta wannan za ka su manyan malamai irin su imamu shafi irin su almajishun irin su imamu malik irin su imamu ahmad irin su wato manyan malamai dai duka na ahadu sunna suka tafi zuwa ga cewa yanda ubangiji nan ya faɗa a cewa lallai wato kafirai duk wani maki ba zai ga Allah ta'ala ba saboda Allah ta'ala yana cewa ne kalla idan ma'arrabihim yawma idin la mahjubuna ubangiji zai kange wato mujrimai da ganin ubangiji ba za su ganshi ba da ba kamar da na faɗa a wancan sati maki ba zai ga ubangiji ba in dai mutum maki ne to magana da ta fi inganci shine wato wato babu yanda za a yi maki wanda yake wato ba Allah ta'ala baya san shi kuma shi ba baya san Allah to ba Allah ba zai sanya ya zo ya ganshi ba wannan gani gani ne wanda ubangiji zai kebance wato yan aljanna baki daya su kadai kuma kuma iya kamar da na faɗa iya kusancinka da ubangiji da sanin da kai ma ubangiji iya yanda ubangiji zai je da kai daɗi iya kuma yadda zaka zama ka keɓanta da ganin ubangijin kenan kar ka tsammanin yanzu mu kawai za mu ganin mu zai kama da wasu da annabawa aha ganin annabawa daban kai naka ganin kai ma daban daidai iya kusancin ka da sanin da kai ma ubangiji daidai kuma kai ma irin ganin da zaka ba Allah ta'ala amma dai dukkan mu za mu tarayya da su wajen ganin ubangiji kuma a cikin abin da ubangiji ya bamu na aljanna babu abin da zai bamu wanda ya kai aljannan girma dama kamar da na faɗa abu ne ganin ubangiji da kuma haɗe da kuma yardansa wannan abubuwa guda biyu to babu babu kaman su babu kaman su to kaga anan malam yana yana tare da ahlus sunna jama'a wajen cewa wanda za su ga ubangiji su ne wato su ne wato yan aljanna su kadai ba waɗanda ba su ba sai ya ƙara cewa wahiyar lati ahbata minha adam ita ce aljannan nan dai da annabi adam ya sako daga daga gare ta wannan kamar da na faɗa a wajen sati akwai masu kawo maganganu a wannan babu na farko dai akwai magana magana ahlus sunna kusan kalibi abin da suka tafi zuwa gare shi shine a ita ce aljannan nan dai zamu koma zuwa gare ta aljannan da ƴaƴan annabi adam za su koma zuwa gare ta kuma har shi din ma ita ce aljannan nan da a ciki ya fito amma su mu'tazila da mutakallimuna da wasu daga cikin falasifa su sun yi inkarin wannan suka ce a'a ba zai yi kwata a faɗa wannan maganan ba na faɗa cewa a wancan sati cewa ana danganta ba wasu daga cikin malaman suna wannan maganan kamar Abu Hanifa shi ma ya ce wata aljanna ce waya kawai a ƙasa ko abin da ya kama da wannan suka ce ko kuma ba aljanna ce dai da za a koma zuwa gare ta ba to kaga wannan maganan tana bukatan da isnadi ingantacce a tabbatar ma Abu Hanifa ya faɗa in ya faɗa shikenan kuskure ne game da muka faɗa akan wannan ba za a ce wai malami ya zama dan bid'a a wannan babu ba a fahimci cewa yayin da muke tare da malami mazaru a talaqqi wal istidlal din shi kitabu ne da sunna da fahimtar magabata amma ana nan ana na sai dan zami akan wata matsala daya to akan wannan kai baka gode shi daga sunna kamar yadda yanzu yan zafin zafin kai suke nema su su mai da wannan ya zama manajin su da zaran wani wani ya saba malam wani ya saba shike daga lokacin na bar ƙara sauraron shi ya zama dan bid'a kuma shi ma saurara shi wanda ya saurare shi ba shi ma zama dan bid'a a in dai malami yana tare da mu a wannan ba wato manhaji na cewa kitabu da sunna yana kuma bin al'akar hadisai na manzon Allah sau da kafa baya musu tarnaki to yana tare da mu a wajen sunna yana bin wato fahimta na magabata to in ya saba to kaga yanzu mun saba da shi yanzu tun akan manhaji to kaga yanzu za mu dinga mu'amala da shi mu'amala ta yan bid'a ke amma in mun tarayya da shi a wannan babu to yana nan ahalus sunna wal jama'a ko da ya saba wata wata masala guda daya ko biyu ko uku kaga imamu da imma gashi mun faɗa cewa ya saba wannan babu banda shi akwai hadisin sura daga yan waya alabai sun san me nake me nake nufi da hadisin sura imamu ibnu khuzaima ya ya ya ma hadisin tawili shi ba wannan ya saba ƙara samun zabiya to da aka duk ire-iren wannan da aka samu ana iya za mu zo nan gaba akwai matsala da za ta zo cewa imani yana karuwa yana raguwa imam malik a farko sai shi ba ya samu zabiya akan ta imam malik malamin mu wannan imamun mu da akwai sanda ya taba cewa eh akwai sanda ya taba cewa a wato imani yana karuwa amma yake cewa shi na rubuwa yake cewa shi da qur'ani ya kan bai magana cewa na rubuwa ba amma daga baya da aka ya ƙara bin hadisai da sunna da sunna sai ya sabko kamar yadda wannan idan ka je ka duba wannan mai risala ya kawo wannan magana a can littafin sa a cikin sunan wal adab yake cewa da ce imam malik ya faɗa wannan magana wanda ba shi ne malaman suna sai ba akai ba amma daga baya ya dawo to kaga ina ina son in fahimci cewa malami na isa mun zamiya haka in ya samu zamiya mu hakuri mu ce ahli sunna ne ko mu ce yana nan akan aqidansa da haka har yanzu Abu Hanifa yana cikin dandazo da ahli sunna bal ya daga cikin manyan manyan limamai na ahli sunna wal jama'a a wannan babu akwai kuma masu cewa kuma a shiru a wannan babu kamar ibnu nafi' ibn nafi shi ma yana cewa wai asukutu an hada afdal ba a cewa ba ka ce aljanna tana sama ko tana kasa dan kamar su mutazila suna cewa wai aljannan wai da ubangiji ya sanya da annabi adam wai ita ce ta can sama ta bakwai amma ba ita ce wannan aljannan da zamu koma zuwa gare ta ba to wannan kaga magana ce ta bid'a amma dai idan an samu wani malami ya karba to kaga wannan shi ba sai dai mu nemi Allah ta'ala ya yafe mishi shuboyin da suke kawowa cewa wannan wata aljanna ce daban ba aljanna wannan aljanna za a koma zuwa gare ta ba shine wato Allah ta'ala ya ce ma ya tabbata wannan aljanna da aljanna ta dindindin jannatul khuldi da al muqama ya kira ta in aka shiga ba a fita to shi ma adabu adabu da me zai za a ce ya shiga fita kaga wannan ayi wuce ba ce ko shi yasa dama a duk wanda ya tsaya Imam Malik cewa man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat akthara tanaqqub duk wanda ya zama shi a kullum abin da yake damuwa da shi shine ya ga waye ya fi daɗin baki sai ya karkata mushi zuwa ga aqidansa to za ka gani ba yi da aqidan tabbas kullum ka zama aqidan ka ba wai kai abin da hankalinka ke kawo ka ba me qur'ani suna suka faɗa to idan ma fahimtan kai ka mushi fahimta da ba daidai ba to sai ka je wajen malamai ka sai nin kaya a maganganun su ka ga me din fasara suka yi amma kar ka ji kawai daga jin cewa a ce ubangiji ya ce kaza ko annabi ya ce kaza kar ka ce ai kai ni bai da wannan ba to idan ka fara ma kanka wannan ka fara ma kanka wani hanya ne da zaka zame ka sani ba kuma kamar wanda wannan shine ginshiki da duk wata bid'a duk wata bid'a da ka sani ginshikin ta shine wato an fara dako aqida ne ba kafin su Qur'ani da Sunna amma ka je ka fara dako Qur'ani da Sunna shikenan wannan sai ya zama maka wato zaman lafiya baki daya suke cewa kuma wai Allah ta'ala a wai ya za a ce wai ya jarabta annabi Adamu a cikin aljanna bayan ita aljanna gida ne na sakamako ba gida ne na umarni da hani ba kaga wannan magana ce kawai suke suke kawo amma wannan ba magana ce ma mai kan gado ba a ce kawai dan ubangiji bai da bai da dama ya ba mu umarni a can bai da dama ya ce ku yi kaza kar ku yi kaza a can wannan idan suka samu wannan ba idan suka samu shi kaga wannan kuma daga shi aka gane cewa hatta abinda mu ma wani lokaci yake yawo a bakunan mu cewa ya ji aljanna babu wata ibada ba wahala eh babu ibada irin jinsin wannan ibadan tamu amma akwai wata ibada kuma amma kai ka tsammanin dai ibada ce irin wannan wanda za a gani ka je ka ta yi kana kana wato salloli irin wannan ba irin wannan bane amma dai za mu zo mu kawo aya insha Allah ku ji aya ta tagariyanta ubangiji lalle a cikin aljanna akwai wata ibada ita ba babu yanda za a yi ai masoyi ya bar ambatan masoyin shi babu yanda za a yi dan aljanna yana son ubangiji wallazina amanu ashadu hubban lillah kuma ka daina kuma ambatan wannan ubangijin naka ubangiji da ya baka aljanna ya baka wani gara da baka taba sanin irinsa ba kuma ka ce ka daina yabansa ka daina masa wani addu'a na yabo na tsarkakewa ba zai yiwu ba sau da ka ce aljanna akwai akwai wata jinsin ibada amma dai ba irin wannan ibada da kuka saba da ita ba to amsa akan wannan shine kamar da nace yau insha Allah amsa ne akan shubuhin su zamu ta yi kawai insha Allah amsa akan wannan shine wato abin da tabbata a cikin sahihai hadisi Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake hikaito mana abinda Annabi Musa ya tambayi ya ga ma Annabi Adam annabi musa kusan a ɗabi'arsa yana kama da umar dan khattab kamar yadda annabi ibrahim a ɗabi'arsa yana kama da abubakar siddiq shi annabi musa kullum zaka ga shi irin irin kishin umar dan khattab haka da zafin sa yana da zafi kuma ga kishi to da shi babu ruwansa hatta baban nasa ma kawai sai ya je ya tambaye shi yake cewa sai ya ce ma wato baban mu annabi adam yake cewa khayyabtana wa akhrajtana min aljanna khayyabtana yace ka tabar da mu wa akhrajtana min aljanna ko ka da mu daga aljanna a wani lafazi yake cewa anta adamu nabi akhrajatuka khabi'atuka min aljanna kai ne annabi adamu da zulubin ka fitar da mu daga aljanna kaga anan wato fada masa yayi yana wato kokarin yace dan me yayi wannan abu sai yake cewa zaka zaka zarge ni akan abin da ubangiji ya kaddara mu sai shi kenan da annabi Musa ya ji ya faɗa masa wannan sai sai annabi Adam ya cinye shi da hujja kamar da manzo Allah ya faɗa hadisi ya ce as-sahihain to abin da yanzu zaka nasa da kawo wannan hadisin kaga anan sai yake cewa kai ne ka fitar da mu daga aljanna kaga aljanna wace ce wace ce kenan aljanna ita ce wace za mu koma dinna ta dindindin saboda a wannan zai faru ne wato bayan an tafi can tashin kiyama banda wannan kuma akwai hadisi hay wala da yake cikin sahih muslim manzo Allah yake cewa jama'ullahu ta'ala al'umma ko kamar yadda manzo Allah ya faɗa cewa Allah ta'ala zai tara zai tara wato al'ummomi baki daya fa yaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul janna sai a haɗo a tattaro mu ne duka har sai an kusanto aljanna zuwa gare su kaga abinda babu ita dan me za ce sai an kusanto da ita kaga akwai ta fa ya tuna adam sai zo wajen adabu adam wato annan kamar da na faɗa wata sati idan an gama mu kowa hisabi sai a ce to kowa ya tafi aljanna to kowa da kowa zai tafi aljanna kowace al'umma tana karkashin annabinta to idan aka je wurin aljanna za a je a ga kuma kofin aljanna a kulle ba za a ba bude ba to shine sai ana tala maza da yake cewa za a tara al'umma duka a wannan lokaci fayatuna adam sai zojo annabi adam fa ya kullu sai ya abana ya babanmu istaftih lana aljanna kaje ka ce abu da mun aljanna ka san idan da je jawo rigima da ba ya so dan baban su zai je wala ka wajen baban mu za a fara zuwa to aka sai ya kullu sai ki cewa wa hal akhrajakum min aljannati illa qadiyatu abikum wa hal akhrajakum min aljanna illa khati'atu abikum shin akwai abu da fitar da ku daga aljannar kaji aljanna aka faɗa da ma'rifa akwai abu da fitar da ku daga aljannar in ba zulmin babanku ba kaga aljanna ita ce za a koma tunda ai sai da muka aka je du za a koma ne sai aka ganta a kulle sai aka ce annabi adam to je ka roƙa ka ce a bude sai ka ce wato da me zan ce a bude bayan ni ne sanadiyan kutan ku daga nan za a jira manzo Allah kuma sai ya zo kuma kakamin da na faɗa a wancan hadisi wancan katika da muka muka karanta hadisi manzo Allah sai ya kankwasa a bude masa shikenan sai kowa ya sala kowa ya shiga sannan kuma cewa da suka yi wa ai ita aljanna wato gida ne na dindindin gida ne wanda aka shiga ba a fita eh mun yarda cewa gida din aka shiga ba a fita amma an tashin kiyama ba kafin kiyama ba in a kiyama ne zaka iya shiga ka fito abin da nuna maka haka shine ayyuka Allah da yayi Isra'il da Miraji ba ya shiga jannar bashi ai ya shiga ba ya shiga ba ya fito ba zaba yayi fitowa yayi saboda haka magana a ce wai in an shiga ba a fita wannan ana magana idan ka mun in an shiga in aje tashin wato in riga an gama hisabi amma kafin nan mazala ya je ya shiga ya fito saboda haka wannan ba wani abu bane da za a ce dan me za a shiga sannan kuma magana na gaba da suke cewa wai aljanna babu babu umarni babu hani babu wata ibada a ciki shi ne nake cewa to wannan kaga magana su ce kawai ba su da hujja ko da sun kabo Allah ta'ala shi da kansa yake cewa da'awahu fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahu alhamdulillahi rabbil alamin to kaga yanzu wannan wannan ne duka ba zikiri a ciki ba duk ibada ce da shi a kira da'awahu da'awa shine wato wani abu da zaka kira ubangiji da shi da'awahum fiha subhanaka allahumma la sai wa tsarki ya tabbata ga Allah ga Allah ta'ala wannan ba ibada bane ba a ce ba ba a ce mun ga cewa subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba kaga subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiha salam gashe gashe da sarka shi da assalam assalam sunan Allah ne kaga shi ba da ibada yabo ne ga ubangiji wannan shi ake du'a wa sana'in wa tasbihin wa tanzihin addu'a na yabo da tsarkake ubangiji kaga wannan shi ma akwai shi wa akhir da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin karshen kuma abin da za su yi shine alhamdulillahi rabbil alamin akwai wani yabo irin wannan yabo da kirayi sun tafi daga Allah baki daya ubangiji halittu kaga yanzu wannan ai dai yana nuna maka cewa an ajira su akwai wani dauni ibada da za su yi amma dai ba nauyin ibada irin na wanda muka saba yi anan ba amma dai akwai wasu abubuwa har malamai suna cewa ma idan an ajira na bukatan wani abu shikenan kawai sai yana bukatan a zo mushi wani abu kawai sai ce subhanaka allahumma kaga zikiri yake fa kenan shi kaga ka taba ka taba zama bakin ka babu zikiri idan ɗan aljanna bukatan wani abu da malamai suka ce sai ya ce kawai subhanaka allahumma in kuma sun haɗu da juna sai su ce assalamu assalamu assalamu alaikum assalamu alaikum ko assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah kamar da kamar da dama wannan shine wato gaisuwa da jibrilu da sauran mala'iku suka yi ma annabi adam lokacin da aka halice shi Allah ya ce ya ce mishi je ka wajen waɗancan gungun mala'ikun ka jibi da za su gaishe ka yace assalamu alaikum suka ce assalamu wa alaikum salam wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah haka suka amsa mishi sannan kuma abu na hudu hujja da malamai ke basu shine a harshen shari'a idan kaga an kawo aljanna da alif da lamu to wannan lamun din ana kenta lamul ma'rifati wal ahd lamun ce ta nuna cewa wannan aljannan an santa mu kuma aljannan da aka sanar shaida mu ita ita ce aljanna ta dindin da za mu koma zuwa gare ta saboda duk inda kaga aljanna an ce aljanna an shiru ina ana magana wata aljanna duniya zai ga an ce jannatu kaza jannatu kaza jannatu kaza amma ana magana aljanna sai ga an ce aljanna ko a ce jannatul khuldi ko darul muqama ire iren waɗannan kalmomi to idan aka inda aka ce aljanna aka kawo na albalamu to wannan malamai suna kiranta lamul ahdi wal ma'rifa ce saboda haka duk inda aka faɗa ta ko a qur'ani ko a sunna ana magana aljanna ne za mu koma zuwa gare ta in ba ita ce ba ita ce ba za ga an kawo ta da na kiranta an kawo ta da na kira kuma wannan kusan shine abin da zaka fahimta a harshen shari'a harshen shari'a idan aka ce albait ana maganan baitul lahi haram in aka ce almadina ana maganan madinatul munawwara wannan madina da Allah ta'ala ya ya soke annabi sa a wajen sai aka wadannan ire-iren waɗannan kalmomi an aka kawo akan kawo tagliban in aka ce aljanna kuma a qur'ani shi ma ana maganan aljanna za mu koma zuwa gare ta saboda haka wato aljanna nan da za a koma zuwa gare ta ita ce dai aljanna da annabi adam ya sako kuma kaga mun kawo aya da shi shekul sami yake kafa hujja da ita da ana ta laika cewa kusakko ihbiqu min ha jami'a ita kusakko daga aljannan baki dayan ku kaga anan duka yana nuna maka cewa aljannan ne ita ce dai ita ce dai da da da ya sako din to sai akwai wata magana da zamu da mallan jiki ta magana akan ta to idan mun ya tabbata cewa ita ce aljannan da Allah Adam ya ya fito ko ya sako daga gare ta to shi iblis shi ma yana cewa aljanna ne ko koya dai eh za kun Allah da idan mun zo ina son mu fara kawo su kun aljanna yanzu tukuna saboda mu fahimci abin da yake jiran na gara eh akan wannan malamai sun wallafa littafai wani lokaci suna wallafa shi a cikin kitabu zuhud kitabu zuhud na Abdul- Abdullahi ibn Mubarak da ire-irensa sun zaka ga suna kawo su kun aljanna akwai sifatu ahlul janna ko sifatul janna na Abu Nu'aym mai hilya akwai kuma wato hadal arwa ila bilad ila bilad al-afrah na shaykhul na shaykhul islam ah, ibn qayyim al-jawziyya kusan babu kamar sa a wannan babu ya kawo sumobi na aljanna da yan aljanna baki daya to na ga kuma ya kamata lalle a kawo wannan saboda mu san abin da ke jiran kamar yadda muka zo babu wuta to ba za mu ita dai ba za mu yarda bayani ba saboda abin da ke jiran waɗannan abu- abu- babu dadi labarin gaskiya amma dai mu faɗi magana an aljanna dai mu san abin da ke jiran mu a Allah ta'ala sanya mu dukan muna ciki wannan abin da zamu faɗa sifofin aljanna ne da- da kuma da kuma wato sifofin ita kanta aljanna ita kanta muna da lokaci ko da mutum a to ai eh, to dan fara koko da a to da to aljanna kamar yadda wato a, malamai suka ijma'in malamai da ahlus sunna aljanna da tana sama aljanna ba ta kasa saboda ka kaga aljanna ka sabanin wuta ita aljanna tana can sama a saman kuma idan aka je wannan wurin wannan maganin tikewa ka san kaga maganin tikewa din nan akwai abubuwa matsala da yace da yazo ya ga maganin tikewa sai ya ga wani launin nuka ya baibaye ta launukan da shi ma bai san ba zai iya faɗa ba to a nan ne akwai aljanna Allah ta'ala na cewa a inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa a nan ne akwai aljanna to malamai suke cewa to ita wannan wajen maganin tikewa din dama a nan ne idan muka ibada wannan ibadan namu zai yi za a yi sama da shi za a yi sama da shi za a yi sama da shi daga nan ne ubangiji zai karba ko kuma ya ce wani ya dawo ko kuma irin- wani abu makamacin wannan wanda zai yi sa a yi sama da shi za a yi sama da shi daga nan wanda ko za a yi kasa da shi za a yi kasa da shi to a nan ne aljanna take sannan kuma wato kofin aljanna guda takwas ne. wannan kuma na san abu ne wani a fili ya tabbata a cikin asai- a- a- a- hadisai siha hadisai wanda ya fi guda daya da ya- da daga ci akwai hadisin sahal maza Allah yake cewa fil jannati thamaniyatu abwab aljanna akwai wato kofi guda takwas babu minha babu babu minha yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun daga ci akwai kofa guda ɗaya da ake kiranta ar-rayyan ba mai shiga sai yan ina da azumi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya sanya ya tashe su a wannan kofa ya rada musu fuskar su da shi kaga wannan yana da maka cewa aljanna akwai kofi kofi guda takwas ne amma amma yanayin fadin kofan in za ku tuna mun karanta a hadisi a baya cewa ma baina makka wa hajar a wata riwaya ma baina makka wa busra wato fadin abin ba za ka iya faɗa ba sau da aka shi sa mahatta wasu dubban mutane za su shiga aljanna lokaci daya za ka kusan a sahu ɗaya za su shiga wasu a wata ruwa aka ce dubu saba'in wata ruwa aka ce dubu ɗari bakwai to dubu ɗari bakwai su yi macin su yi sahu ɗaya kowane ya shiga ɗaya ba zai riga ɗaya ba haka ko ka ba shi wannan aljanna ba karamin faɗi ne kofar ta da shi ba kaga a, sannan kuma akwai hadisi ya tabbata hadisin sahih muslim hadisin umar dan khattab maza Allah yake cewa ما منكم من أحد فيبلغ أو فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء wato babu wani wanda zai kyautata alulansa musamman yanzu lokacin sanyi a rinka kyautata alula amma za ka cewa babu wanda zai kyautata alulansa sannan kuma bayanin da ya gama alulansa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu face za a buɗe masa kofin aljanna guda takwas din nan ya zaba kowane aiki kowanne kawai an aiki in aka samu kawai sai ga idan tara ya shi ma zai shiga shikenan kuma ta wata kofar ce shikenan zai shiga zai shiga wannan aljanna ina ganin ba ba ne bi za mu iya dakatawa a nan magana tana nan da saura sosai banda banda wannan kuma akwai akwai maganan kumba na aljanna a muka ce ah, wato rufi na aljanna wato ita aljanna nan kamar duniya ce wani lokaci muna suranta aljanna sai kai ka rinka tsammanin kamar wata anguwa ce a ka rinka suranta duniya ne ba mai girma ba fada duniya ce iya ganin ka sai nake samu kawo waɗannan abubuwan saboda yanayin da ake kawo mana ita sai ka rinka kamar wata yar wata yar wato lambu ce ko wani abu a lambu ce katuwa wacce take ta duniya duniya ce wacce mafi karancin wanda zai shiga aljanna shi wanda ke duniya ninkin ba ninkin ta so goma kaga duniya nan kai ba za ka iya suranta ba eh a dai bari in Allah da zamu karanta abu da muka tayi Allah ba mu dada abu da muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya shigar da mu aljanna wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh